أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد باي هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau litinin ne nawa ne da watan zulkida yau shi kama na gan shi jiya dai kawai ban san ba yau shi kama yau bi ne kenan yau bi da watan zulkida shekara ta 1444 hijiriya wanda ya dace da 22 da watan biyar shekara ta 2023 miladiya za mu ci gaba da karatun littafin mu mai albarka a sunan na al'imam ibn maja al-kazawini rahimahullahu ta'ala a cikin muƙaddimar littafin shi muna cikin kitabul iman ina ga babun wannan babun babun fil qadar ne kai babun fil qadar tsakiyar bawi muka tsaya kafin nan zan mu karanta abin da ya shahi manhajin wannan littafi mai albarka mai mabahas matsalab na biyu cikin wannan littafin mai suna al-madkhal ila sunan al-imam ibn majah na dr nuruddin mas'i rahimah hafizahullahu ta'ala manhajuhu fi tarajimil abwab manhajin al-imam wajen kulla babi mun ga manhajin bukhari yadda yake a wajen kulla babi at-tarajum yana da at-tarajumul khafiyya at-tarajumuz zahira at-tarajumul istinbadiyya wajen guda hudu da bukhari yake da to kowanne a cikin su yana da tsarin shi yana da manhajin da ya azama kanshi kuma daga gare su ne aka ɗauko tsarin cewa duk wanda zai yi rubutu ya kasance yana da wani manhaji da zai tafi a kanshi kada ya bar manhaji mutazabzib yadda ya ga dama nan yayi kaza can ya saba can yayi kaza can ya saba a ya dau manhajin da ya azama kanshi wanda kowa zai fahimci manhajin shi yace wala ya khafa anna al anawin wa tarajim laysa dalilan ala dikkati nazar al musannaf hasab bayya boyuwa ga dukkan wani mai bincike cewa dukkan unwan da ake azawa da tarjama babun fi kaza babun fi kaza ba kawai dalili bane da ke nuna cewa mai wallafan nan yana da dukka kadai a'a akwai abin da ya kumsa na fiƙihu da kuma fahimtar hadisai da kuma zaɓin da yake da a cikin matsaloli ƙarƙashin wannan hadisan in ya buɗa maka ya ce maka babun fi kaza ya kawo maka hadisin da ke bayani kan kazaƙin nan to zaka gano cewa ɗaya fahimtar wannan malamin a ƙarƙashin hadisin nan ita ce kaza ƙarƙashin baban da ya kawo wannan hadisin wal muta'ammil fi tarajim sunan ibn majah duk mai nura cikin tarajim na sunan ibn majah zai samu cewa ana iya rarraba su kashi a jimlace dai zuwa kashi uku wanda suke manya-manya na farko yana da tarajimu zahira tarjama da take zahira duk wanda ya karanta zai gani wadda madmunin abin da ta kumsa zahiri ne yana mutabaka wadiha gami da baban ba bukatar nazari ko dogon bincike akan wannan wannan suna da yawa a cikin wannan littafi su suka hi galibi a cikin wannan littafin kuma sigogin da ibn maja yake amfani da shi sune ba da labari siga ta alkhabariya al'amma sai ta kasance mafi galibin abin da yake bada misalin shi a cikin kitabul tahara yace babu siwak kitabul azan wa sunna yake cewa babu sunnati fil azan kaga wannan abu ne kyararan da bai bukatar bincike sai a tarjamatul khabariya al khasa tarjama ta khabar amma da take kebantatta sai ta kasance da bayanin hukunci ce zahira amma yadda babu wani ihtimal da ke shiga ciki na farko misalin shi cikin kitabu iqamatu sala ce babu nahyi an yusbuka al-imam bi ruku'i was sujud ka ganin ya maka idlaqin kawai an nahyu an yusbuka al-imam daga nan ka fahimci cewa kawai an hana kenan ya ga ma hukuncin tun a baban kan ya kawo hadisin haka cikin kitabu zakka ce babu fardu zakka kenan daga nan ka san cewa kawai hukuncin zakka shine farilla ce tun kan a kawo hadisin ma sai a tarjama da sigal istifhami wadda zai kawo ta da ibara ta istifhami kamar ya ce kam ko hal ko makamanta wannan misalin shi cikin tabul adha ya ce kam babun kam tujzi min al-ganami an badana a cikin kitabut talaq ya ce babun hal tukhrijul mar'atu fi iddatiha ka ganin siga ce ta tambaya sai hadisi zai baka amsa na gaba a tarjama bi siga shar'iyya tarjama da siga ta sharadi wadda ita ce wadda ya sawwaga ta da ibara ta sharadi yake da iza da man da gairihima sawa'un kana da mahzufatul jawabu amana duk ɗaya an shahe jawabin ko kuma kamar a cikin misalin wannan cikin kitabu zaka yake cewa babu manistafa da malan ka ganin gurin ya kawo man wadda take shar'iyya ce tana buƙatar labari me zai biyo baya cikin hadisi zaka ga amsa wa fi kitabul fara'id yace babun izastahallal mauludu warisa da tarjama wadda ya ciro ta ne ta biyar tarjama wadda ya ciro ta ne da kalkashin hadisi wadda zai sanya ta da hadisin ne yayi tarjama da shi abinda misali akan wannan cikin mukaddima ya kawo babu man ahaya sunnatan qad umitat wanda ya rayar da sunnar da an kashe ta cikin kitabu tahara kita babul ma'u min al ma kaga nan gurin kawai tarjama ce da ya ciro ta daga jikin hadisin wanda bukhari ma yana irin wannan sai ta shidda tarjama wadda ta kumshi ba da labari game da bada'il hukum farawa hukunci misalin shi a cikin kitabul azan ce babu bada'il azan wanda a bukhari ma mun karanta irin wannan tarjama ta bakwai tarjama wadda zai yi bayani akan abin da wasu malamai sun tahi akai wasu malamai suka tahi akai misalin cikin kitabul tijara ce babu man qala la riba illa fin nasi'a babu bayanin da ke cewa wanda suka tahi kan cewa babu riba sai in cikin jinkiri ne kitabul libas yake cewa babu man qala la yanfa'u min lumithli bi ihabin wala asabin babun da ke bayanin ba a amfanuwa gami da mushi da fata ko kuma barwanta matattar dabba ba za a amfani da fatarta ba ko kuma barganta wanda kuma kawo kalkashin hadisin la tantafi min al maitati bi ihabin wala asabin hadisi kyarare zo da wannan sai tarjama ta istinbadi wadda ita ce wadda babu wanda ke gano ta ya fahimto ta sai wanda ya sanya dogon tunani yake da ilimi na hadisi zai fahimci me yasa aka yi ta irin ta Bukhari kenan wadda a Bukhari ita ta hi yawa a sahih Bukhari Allah mushi rahama da jin kai matukar wanda ke karantar da kai shi ba ya fahimce shi ba ya fahimci manhajin shi da usulubin shi ba to har abada ba zaka fahimci ina aka ba gaba ba dan saboda shi at-tarajimul istinbadiya ne ya hiba ma karhi sun hi yawa wadda ba kowa yake iya gano su ba wannan ibn maja ma yana amfani da irin wa'annan kaɗan sai a tarajimul mursala tarajim wanda suke sakakku kawai ta uku kenan tarajim wanda suke sakakku kenan shi kala uku ne gare shi a tarajimul istinbadiya wadda magani yanzu da a tarajimul zahira sai a tarajimul mursala wadda kawai zai ce babun irin na bukhari ba tare da ya kawo komai ba a karkashin shi wannan nau'in kwarai kaɗai lawiyar fi sunan ibn maja babu ko ɗaya ma a cikin sunan ibn maja wanda zai ambaci babi kawai ba tare da ya ce ya faɗi sunan shi ba ya ba shi hukuncin shi ba babu a cikin sunan ibn maja wanda wannan ke nuna mana dukka ta ilimin al'imam ibn maja da kuma mizaƙin shi da kuma amfanin shi duk da sauran littattafan sun yi amfani da wa'annan don saboda bayyana ma ɗalibin ilimi da kuma kima ta ilimi bukhari ya yawaita wannan don saboda shi dama aljami'i ne littafi ne wanda ya haɗa komi a cikin littafin shi ya ganin zan mu takaita na gaba kuma sai mu ga insha Allah ta'ala inayatul ulama bi sunan ibn majah a cikin kitabul iman a cikin kitababun fil qadar wani ba hadisi ne zan mu tashi ina ga hadisi na a nuskha ta dai na 83 wanda yake ce haddasa na abubakar bin abi shaiba ko وعلي بن محمد قال حدثنا وكيء حدثنا سفيان الثوري عن زياد بن اسماعيل المخزومي عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابي هريره قال yake cewa ja'a mushriku quraish eh mushrikan quraishawa sun zo yukhasimuna annabi suna rikici da annabi sallallahu alaihi wasallam fil qadar cikin sha'anin qadara nan gurin mushriku quraish حدثنا علي ai hadisin ne dai ko tsallake shi aka yi kenan nan gurin abin da fahimta baya ne na yi ko gaba ne baya ne ba a yi shi ba dama sai aka yi na gaban shi a shi ne dai za a tashi yanzu ko kenan yanzu in mun je na gaban shi tsallake shi ne zan yi inda ba ni matanin da zan higa ne amshi inda kwatanta mini yayin suke ne a ayo ai mun taba shi ko mun yi baban ai baka nan ba to a ayo mun raba shi bi mana aka yi shi aka raba bi to yace ja'a mushriku quraish mushrikan quraishawa sun zo yukhasimun annabi suna husuma da annabi sallallahu alaihi wasallam fil qadar cikin sha'anin qadara nan an ce mushriku dan saboda idafa ce za a yi zuwa ga quraish mushrikuna ne sai a shahe nuni kin na saboda idafa ce za a yi mushriku quraish mudafu wal mudafu ilayhi cikin sha'anin qadara fa nazalat hadhihi al aya sai aka sabko da wannan aya yace yau mai sabuna fin nari ala wajhihim zuqu massa saqar inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar nan mahallu shahir kullu shay'in khalaqnahu bi qadar dukkan komai mun halice shi da qadara kenan nan gurin raddi ne Allah madaukin sarki yake musu hadisin sahihi ne kamar yadda suka yi nuni nan da yake cewa ku dandani wuta ta sakar shine akan inkarin qadara da kuka yi akan inkarin qadara da kuka yi babu yana hadisi na 84 الإمام كي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا يحيى بن عثمان مولى أبي بكر yace haddasana yahya ibn abdullah ibn abi mulaika an abihi annahu dakhala ala aisha ya shigo wajen aisha fa zakara laha shay'an ya ambacin mata wani abu min alqadar na qadara fa qala sai take cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu najim annabi sallallahu alaihi wasallam man takallama fi shay'in min alqadari duk wanda yayi magana cikin wani abu na qadara su ila anhu yawmal qiyama za a tambaye shi kan wannan ranar kiyama wa man lam yatakallam fihi duk wanda bai yi magana a cikin shi ba yace lam yus'al anhu ba za a tambaye shi ba akan shi al-imam al-busairi yake cewa wannan hadisi ne da'ifi dan sun yi ittifaki akan cewa yahya ibn usman dake cikin wannan sanadin mai rauni ne ibn ma'in da al-imam al-bukhari da ibn hibban sun ce munkarul hadis munkarin hadisi ibn hibban ya ƙara cewa la yajuzu lihtijaj bihi bai halitta ba kawai hujja da shi ويجيء عبد الله بن أبي مليكة قال ابن هبان يؤتبر حديث إذا روى عن أكو غير يحيى بن عثمان wannan kenan a cikin wannan darasin da muka yi fa'ida ne akwai tambaya da wani yamma ɗazu na aika shi cikin majmu'a na aika shi cikin majmu'an mu ta darasi wannan akwai ruwaya ya kawo cikin tabaka ta ibnu sa'ad wadda ke nuna cewa mu nuna da mu ga yan uwa da ilimi yana buƙatar bincike a tabakat ta bin sa'ad an kawo ruwayar da ke nuna cewa aisha a zawara annabi ya armeta a ƙarshe ma tana gidan tana gidan mud'im jubair bin mud'im annabi sallallahu alaihi ya sa aka sako ta shi ya arma ruwaya kuma yana aiko mana ita mutumin ya tambaya yana shiga tabakat bin sa'ad ga ta nan ruwaya da sanadinta a jere zawa ya ce annabi ya ce ma abubakar da ma ka auren mini da aisha diyarka sai ki ce mishi aiko na riga na ba ma jubair bin mudum ita amma bari in je tana gidan shi in ce ya sako ta ka arma annabi sallallahu kuma ya amince aka je jubair bin mudum da umarnin baban shi ya sako aisha shi ya arma a cikin sanadin da naga abdullahi bin abi mulaika ne na tuna a cikin sanadin abdullahi bin abi mulaika ne ya yi itlaqin ruwaya daga cikin hanyoyin da aka rawaye kuma ina shiga bincike sai ya ga ruwaya ta tabbata a cikin ibn sa'ad amma kuma mai rauni ce da ifiya ce ruwaya ƙarya ce yan shi'a ne suke ɗaukanta da mustashriqun suna gihar annabi da ita kuma suna gihon musulman ahlus sunna da ita cewa gashi ma kuna ta ƙarya cewa Aisha ita kadai ce budurwa annabi ya arma kuma ya arme ta tana a shekara shidda gashi ma a gidan wani ne yayi umarni aka sako ta shi ya arma wanda wannan ya dace da mai hankali a ce wannan abun annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shi kuma ibnu sa'ad bai da lahi ya kama ka sanadi kamar da mun gani a bukhari da sunan ibnu abu daud zai su kawo ruwaya da sanadinta amma dan su nuna maka bata inganta ba dan kore ta suka kawo amma wanda bai san manhajin su ba sai ya dauke ta ya hujja da ita sai ita hujja da ita a dan saboda rishin sani shi a guri kaza ma akwai ta ya aiko mun bidiyon wata yar shi'a babban malama ce tana bayanin cewa gashi nan gurin ruwayat a cikin littafin kuna ahlus sunna ga abin da aka ce ga abin da yake nan abin da yake rubuce ga shi arman aisha to amma kuma duk da wannan ruwaya bata inganta ba in muka barta kuma muka koma ruwayar da ke nuna mana arman yadda aka yi arman aisha tun daga farkon abin har karshe a sahihul bukhari ga ta kyarara batta da wani abun nan wadda take nuna yadda aka yi arman na aisha da annabi alaihi salatu wassalam wadda wata mace ce ta nemi cewa annabi da ma ka arma aisha ya tura ta taje malami su je kai darasin a cikin littafin kenan ka gani kyarar ya nuna maka yadda aka yi arman aisha wani littafin da ya zo bai kawo ya saba ma abin da ke bukari kuma a ɗauke shi wadda shi ya kawo shi ma ne don ya rushe ruwaya a takaice dai nan faɗakarwar da nake so in yi da in kun ga cikin majmu'a cikin wannan na aika wani sauti to mutum kada ya bar shi matukar mutum ya gan shi in dai ba cikin darasin da kana nan aka yi ba ne amma matukar ga irin wannan kananan sautiya to kananan to fa'idodi ne masu mahimmanci wasu wani zai yi tambaya in bashi amsa wasu kuma kawai ni zan ga damar sajjala sun aika su nan saboda mu fa'idanta kenan mutum ya rika lura da kyau duk wani abin da aka aika mutum ya kalle shi da ainul itibar nan gurin wannan a cikin ruwaya akwai ibnu abi mulaika a can gurin yasa na tuno shi anan shi yayi idlaqin waccan ruwaya shi kuma ba sahabi bane tabi'i zai zo ya ba mu labarin ga yadda aka yi auren Aisha kuma mu amsa bai kawo mana wasiɗa ba a amshe ta mursala ce ruwaya daga nan mursal ko daga cikin anwa'ud da'if ne daga ciki akwai al-ahalaj ahalaj babban makareci ne wanda dan shi'a ne shi ma hadisi na 85 haddasana Hassan haddasana Hassan kaga anan gurin da aka ce Abdullahi ibn Abi Mulaika sai da ce daga baban shi cewa shi ya shiga baban shi ya shiga wajen Aisha kaga nan da ya kawo baban shi ruwaya ta zama ingantacce amma yayi idlakin cewa sahabiya ce annabi kaza ya tabbata shi tabi'i ne sai zama mursal yace haddasana Ali ibn Muhammad haddasana Abu Muawiya a shi sahihi ne nan gurin da aka yi idlaƙin nuni ne kawai da cewa shi kin ma bai faɗa ba bata tabbata ba zuwa gare shi haddasana Dawud ibn Abi Hind an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi qala yake cewa kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hudo wajen sahabban shi wahum yaqtasimuna fil qadri suna rikici da jayayya cikin qadara fa ka annama yufqa fi wajhi hubbur rumman hubbur rumman kamar ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam an watsa ma huskar shi ƙwayar wannan kwaya ta ruman yadda ran shi ya ɓace ya yi ja'ur min al-gadab na hushi faƙala sai ce musu bi haza umirtum da wannan aka umarce ku ta rikici da jayayya auli haza kuliktum ko da wannan dan wannan aka halice ku tadribuna al-qur'ana ba'dahu bi ba'd kuna buga qur'ani bangaren shi da bangare kuna tada ayoyin qur'ani bi haza halakatul umum qablakum da wannan al'ummomin da suka gabace ku suka halaka qala sai ce fa qala abdullah ibn amri sai abdullah ibn amri yake cewa ma gabattu nafsi bi majlisin takhallabtu fihi ar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma gabattu nafsi bi zalika al majlis wa takhallufi anhu yace ban taba yin guri ba wani majalisi da muka yi da annabi ina ma ban zo shi ba kamar wannan majalisin na ran nan wannan majalisin na ran nan gurin da ne ina ma a ce ban halarce shi ba don mun yi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata rai ya gaggaya mu wannan maganganun kuma yana da gaskiya ran saboda babe ne na akida annabi bai wasa babe na tauhidi annabi da malamai da magabata da sahabbai duka ba su wasa suna tsanantawa don kana kaucewa ne ka kahurta shine asali shine tushen addini shi yasa muka sa dan abin da Allah ya yi sarai na manhajin akida ta magabata muke karanta al-imam al-busairi yake cewa wannan hadisin sanadin shi mai inganci ne nan kan mu cakuɗa busairi akwai mai mai wannan mai alburda wannan malami ne na baya busairi akwai mai misbahu zujaja fi zawaid sunan ibn majah an mun ce busairi anan shi muke nihi malamin hadisi ne bai da alaka da wancan wannan mai alburda yace ahmad ya rawaito shi ta wannan huska da ƙari amr ibn sha'ib daga baban shi daga jaddin shi yace imamun nawawi yana cewa jama'a da dama sun yi inkarin ruwaya amri bin shu'aib wadda wannan dai mun tsawaita bayani akan ta a cikin darasin sunan bin maja bannu maimaita wannan magana kan hujja da ruwaya amr bin shu'aib an abihi an jaddi hadisi na 86 al-imam yake cewa haddathana abubakar bin abi shayba wa ali bin muhammad qala haddathana waki'u shakautu ila waki'u su'i hibzi fa arshadani ila tarkil ma'asi al-imam shafi'i ne yake fada shine waki'u bin al-jarrah malamin al-imam shafi'i ne ya ce haddasana ya haibu na abi ayya abu hababul kalbi an abihi an ibn umar kala yake cewa kala rasulullah sallallahu alaihi annabi sallallahu alaihi ke cewa la adwa wala tiyara babu e daukan cuta wala tiyara wadda horon shi ake cewa contamination wala tiyara kuma babu canhi wala hamma kuma babu babu hamma faqama ilaihi rajulun arabiyun wannan hama ita ce wannan mujiya sai wani mutum ya tashi ba kawai yace ya ma'aikin Allah a ra'aital ba'ira yakunu bihi al-jarab kana bani labarin raƙumi wanda zai kasance yana da kazuwa fa yujrabu al-ibl kulluha sai sanya sauran raƙuman gabaki ɗaya sun yi kazuwa kuma gashi kace mana la'adwa qala sai ce zalikum al-qadru faman ajraba a wannan ai tace qadara wa ya sama na harkon kazuwa kamar ban gane ba eh hmm da mun kare ina ga da mun kare sharhin da ka samu amsa bari mun kare sharhin in baka samu amsa ba mu amsa ta al-imamu al-busairi yake cewa hadisin wannan cikin sanadin shi akwai haibun abi hayya faɗar shi da yake cewa la adwa wannan hadisin ya ci karo da hadisi na biyu shine da yake cewa hadisin yuridul maradu ala musahih hadisin da ke hana cewa kada ka gama dabba kada mara lahiya da mai lahiya dan ka tijaya mata wa huma sahihan dukkan su sahihai ne kuma akwai hadisin da yake cewa firra minal majzum firaruka minal asadi ka guje ma mai cutar jazam dan saboda ana daukar ta kamar yadda zaka guji zaki to kaga ya nuna cewa nan ana daukan cuta har ma an baka umarnin da kaga mai cutar da ake iya daukan ta ka gudu kuma gashi na an ce la adwa babu babu daukan cuta kenan yace wannan fa yajibul jam'u bainahuma babu makawa dole sai an gada kansu mukhtalaful hadisi ne faƙulu sai mu ce a nan tana yiwa a haɗa kansu da cewa hadisan da ke cewa la'aduwa bayanin ɓata abin da jahiliya suke ƙudurewa ne a kansu cewa cuta ita take zabura da kanta ta je ta kama wani ba da yin Allah ba cikin hadisin na biyu kuma cewa kada wani mai lahiya ya faɗa ma mara lahiya don kai ya ɗauka wannan kuma ana nihin cewa ko da ɗaukan ya tabbata da ƙadartawa Allah ne nan abin da annabi ya kore cikin la'aduwa shine cutar ita da karan kanta ta tashi ta kama wani ba da yin Allah ba wannan shine yake kore shi yasa ai da abin nan mun lura ce mishi yayi kaman adwal awwal ta farkon wa ya sa mata cutar kenan kaga ya tabbatar da akwai tana yana iya dokan cuta amma da yin Allah amma da yin Allah kuma wannan ku wanda yake musulmi ai ya san da wannan dan ya goga maka ba ka ce ba ai cutar tashi ita ce ta zo da kanta ka san cewa da kadara ta Allah ne ya ce ira akhir ya ce zuwa ƙarshe ya ce irshadul ihtiraz ma ya hasulu darar minu fil ada wannan shiryar da mu ne zuwa ga cewa mutum ya kiyaye abin da ke jayo da cuta a al'ada naf'al bi fi'lillahi da ikon Allah da kadara shi ba da ɗabi'ar abin ba kenan wannan yana nuni akan cewa cutar ana samun ta kama wani amma da yin Allah wasu jama'a suke cewa wala hamma da ake cewa wala hamma sunan wani tsuntsu ne wanda da shi suke yin shi'umci tsuntsu ne babba wanda ya da'afu basar hubin nahari idan shi da daddare yana yin rauni wai ɗiru billai da daddare ke yawo wai sauwit kuma yana yin sauti wai ƙalu lahu boom ana ce mishi album da larabci mun san shi da hausa ta ce mujiya wakila wasu suka ce kanatil arbu ta za'amu larabawa suna rayawa anna izamul mai ci cewa kasusuwa na mamaci idan sun rududdige su ne suke komawa mujiya sai su hoto daga kabari su rika zauwa suna kawo labarin yan gidan mamacin suka ce larabawa suna rai cewa ruhul qatilul lazi la yudriku thabaruhu tasiru hamma ran wanda aka kashe kisa na zalunci shine yake komawa mujiya ya zo yana yin wannan abubuwan yana cewa isquni ku shayar da ni ku shayar da ni idan ya samu wanda ya kashe shi ya kashe shin nan sai ya dauki hansa to wannan itikadi ne na banza shine annabi yake kore ya ce mujiya bata da wani tasiri bata da alaka da wannan abun da suke faɗa kenan kyararren annabi korewa ne yake yi amsar da ka abin nan tambaya haka ne kamar da magani a ciki duk cutar da aka tabbatar da cewa ana iya ɗaukan ta kiyayewa wajibi ne tilas ne ya ce wala tsira babu canfi asalin shi an ɗauko shi ne daga aɗairu larabawa sun kasance suna yin canfi cikin jahiliya in sun huta ga bukata sun ga tsuntsaye sun yi yamma sun yi ta dama sai su yi farin ciki su ci gaba da su ci gaba da biyan bukatar su in sun ga tsuntsayen an tada su sun yi arewa sun yi hagum sai su koma kawai su hasa sai su hasa tahiyar bulaguran su ce babu sa'a wafi zawa'ir a cikin zawa'ir kenan ka gan kana ta niyyar bulaguran ka kullun ka zo ka girgiza an hagum suke kai ta zama a gida wanda shi ko bai da duka canfi ne a taɗayyar wanda annabi ya hana eh suna iya shiga suke nuna cewa ana iya ɗaukan cutar suna iya tabbatar da cewa ana iya ɗaukan cutar hadisi na gaba al'imam yake cewa haddasana Ali ibn Muhammad haddasana Yahya ibn Isa Jarrar an abdul a'la bin abi musawir an sha'bi qala yake cewa lamma qadima adi bin hatim al-kufa atainahu fi nafarin min fuqa'i ahli al-kufa yayin da adi ibn hatim ya zo kufa sai muka zo mishi cikin jama'a na malaman kufa faƙulna sai muka ce mishi haddisina ma sami ita mai rasulullah sallallahu ba mu labarin wani abu da kaji daga annabi sallallahu kala sai ce a taitun nabiya na zo ma annabi sallallahu fa kala ya ce mini ya adi ibn hatim ya kai adi ibn hatim aslim ka musulunta taslam zaka zamana lahiya qultu sai na ce mishi wamal islam ne ne musulunci fa kala sai ce an tashhadu allah ilaha illallah wa anni rasulullah sallallahu ka yi imani cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah ni kuma manzo ne na Allah wa tu'minu bil aqdari kullaha ka yi imani da kaddara dukkan ta li khairiha wa sharriha ta alkhairi da ta sharri kulluha wa murruha da mai dadi da mai dacci wannan sanadin shi akwai rauni dan saboda akwai Abdul A'la sun yi ittifaki akan cewa Abdul A'la mai rauni ne amma yana da shahid daga hadisin da Tirmizi ya hudo cikin jami'ikin shi al-Imam Sindi yake cewa ma'ana aslim tas aslim min al-islam ne abin da yake nihi musulunci zai tsarkake maka zuciyarka abin da ya tattara na abin nan na kyama hadisi na 88 alima muke ce haddasana muhammad bin abdullahi bin numayr haddasana asbad bin abdullahi bin muhammad kai haddasana al'amash an yazid rakashi an gunaym bin qais an abi musa al-ashari kala yake cewa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa masalul qalbi misalin zuciya masalori shi kamar misalin gashi ne yuqallibu harriyahu bi fala wadda iska tana ta jujjuya su a cikin daji wannan al-Imam al-Busairi ke cewa a cikin shi akwai Yazid ibn Aban al-Raqashi sun yi ijma'i akan raunin shi sai dai bai kadaita da shi ba an rawato musaddad ya rawato shi a cikin musnad din shi har zuwa karshen sanadin da ya ambata ma'ana hadisin yana da inganci ma'ana ci ne sifatul qalbi al-ajiba ash-sha'n misalin zuciya yadda take da mamakin sha'ani shine kamar yadda ma yarudu alaihi min alimul ghaibi an dawa'i wa sur'atu taqallubaha me yasa ma zuciya aka sa mata alqalbu daga at-taqallub ne jijiyawa dan saboda sumiyatul qalbi li taqallubiha an bata suna alqalb dan saboda jijiya ta bata tsaya akan hali daya yace bi ardin khaliyatin min al-umran yace ba da misalin ta kamar yadda gashi yake a cikin daji a cikin sahara iska tana ta jijiya shi ya ce don saboda iska lokacin da ta yi tsanani ta yi tasiri a cikin sahara take jijjuya ta wace takallubu ha shine jijjuya wadda zuciya take yi ba ta kasancewa akan hali guda tana bisa kan kaza gobe ta shi yasa aka umarci musulmi ya yaƙe ta kada ya barta duk inda ta yi yana binta hadisi na 89 al-imam yake ce haddasana ali ibn muhammad haddasana khaliya ala an anil a'mash an salim bin abil ja'ad an jabir qala yake cewa ja'a rajulun min al-ansari wani mutum cikin mutanen madina ya zo ilan nabi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam faqala yace ya rasulullahi ma'akin Allah inna li jariyatan ni ina da yarinya ita ce baiwa kuyanga a azulu anha ina yin azalo akanta qala sai yace sai ati ya ma qudira laha zai zo mata abinda aka kaddara mata azalo shine yana saduwa da ita lokacin da zai inzali ya hudda a zakarin shi manin ya zuba a ƙasa dan bai buƙatar ta dauki kenan tazara ce yake sawa ta hanyar gargajiya faƙala sai yake ce mashi tiha ma ƙudura laha zai zo mata abin da Allah ya ƙadarta mata fa'atahu ba da zalika bayan haka sai wannan mutum ya zo faƙala sai ce ma annabi sau ƙada hamalatar jariya yarinyar nan ta ɗauki ciki faƙalan nabi sallam sai annabi yake cewa ma ƙudura li nafsin shewin illa wa hiya ka'ina Allah bai ƙadarta ma wata rai ba ga wani abu sai ta kasance duk ran da Allah ya ƙadarta sai ya zo sai ya taho in za azalanka da zakka yi baya hanawa wannan hadisin ibn maja bai kadaita da shi ba imamu muslim da abu dauda sun rawaito shi cikin kitabun nika da sanadinsu zuwa ga jabir hadisi na gomi ya tara daidai al-imam yake ce haddasana ali ibn muhammad haddasana waki wa an sufyan an abdullah ibn isa an abdullah ibn abi ja'ad an sauban qala yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam la yazidu fil umri illa albir ba abin da ke kara rayuwa sai aikin da'a biyayya wala yurdu al illa du'a ba abin da ke mai da qadara sai addu'a wa innar rajula lalle mutum la yarmu rizqa za a haramta mishi arziki bi khadi'atin ya amalu ha dan wani zunubi da ya aikata wannan cikin hadisin da yake cewa la hadisi ne wanda yake hasan ba abin da ke ƙara rayuwa sai aikin da'a kuma bayan mun san cewa Allah madaukin sarki ya ce in ajalin mutum ya zo ba a ƙari ba a ƙari ba ba rage kai za ja ajalun la staqdu la la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun yace inna ma barra falan bi ma'ana yadi'u umruhu ka'annahu yazadu fil umri haqiqatun yace ana cewa idan mutun yayi biyayya kamar yana ƙarawa ne cikin rayuwar shi a haƙiƙa nawawi yake cewa iza alima Allahu anna zaidan ya mutu sanata kaza fal muhalu an ya mutu qablaha idan insha al-imam an-nawawi yace idan Allah ya sani cewa ya kaddara cewa wani zaidu zai rasu a rakkaza to bai yiwa a ce kuma ya mutu kahin wannan ajalin ko kuma bayan wannan ajalin yace ajali dukkan su a cikin ilimin Allah suke babu ƙari babu ragi to ya zama tilas mu yi tawilin wannan ƙarin da aka ce ana yi cikin wannan hadisin sai mu ce a nasaba ne zuwa ga mala'ikan mutuwa ko kuma wani shi wanda aka wakilta wanda ke tare da shi wajen ɗaukar rai in ajali ya zo Allah maɗaukin sarki ya umarce su cewa su tabbatar a cikin lauhil mahafuzu da ƙarin ko ragin ga abin da ya gabata bi zaɓi ya ba su biyu ya ba su cewa a cikin duka yana cikin sanin Allah cewa idan bawan nan na ya kasance mai biyayya ne mai ɗa'a ne mai zumunci ne a bashi shekara 60 in kuma ya kasance akasin haka a bashi 50 kenan dukan dai yana cikin kadara Allah duka dai yana cikin ilimin Allah ba ƙari ba akai ko ragi amma shi a hakikanin Allah su mala'iku su suke rike da wannan shi kuma Allah a cikin sabiki ilmihi ya san cewa ga wanda zaka yi kin a baka kaza ya san wanda zaka zaba kin ya san wanda za a baka illa iyaka in lokaci yayi su kuma su tuntuba cewa wannan ne wannan ne ko wancan ne in ƙarin ko rage wannan shine wani tawilin da alimamin nawawi ya yi ma wannan hadisin wasu kuma suka tai akan cewa kawai ƙari na hakika ake nihi wasu ka ce ƙarin albarka shine kwanakin sai albarka wadda zaka gani cikin tarihin magabata wani wani mai shekaru yan kaɗan zaga ayyukan da yi na musulunci sun wuce hankalin mutum eh na'am eh kamar shi mahalar nawawi kin yadda ya cika duniya da ilimin shi alhafiz ibn hajar da makamantansu wadda aka shi almamu suwidi aka shinhuda maka sai dan fodiyo ma nan na kusa sabullahi na gwandu eh su ma aka zubo ma muallafat ɗinsu sai ka yi mamakin cewa ko mai wani da ya karanta da tafan dan wannan abdullahi na gwandu cewa wannan ko shekara dubu aka zuba ma mutum da mamakin a ce yayi wannan aikin kuma abun an ka duba kasancewa iko ne na Allah da kai kasancewa waliyai ne na Allah ga jihadi suna cikin jihadin da babu duniya gaba ɗaya babu jihadin da ya taɓa nasara kamar nasu suna cikin wannan jihadin kuma ga ba da karatu kuma ga dukkan su mata hudu gare su ga nauyi na iyali kuma ga shi ɗan fodiyo bayya buƙatar a bashi abinci bai cin kayan wani da a wannan cikin jihadin da malintak da wannan da kan shi yake zuwa gonar shi ya yi noman shi ya aikin shi ba zai ci a hannun wani ba duka wannan abubuwan da aka hada kuma ga baki daya aka yi wannan rubuce-rubucen da wallafa-wallafan kowa yana cikin ɗimuwa da kiɗimewar yaya aka yaushe ne yake wannan rubuce-rubucen a wani lokaci in ka karanta tarihin abdullahi na gondi yadda ya zano jihadinsu kullum suna cikin jihadi kullum suna cikin jihadi da sarakan hausa wanda suka ba su ba sarkin da ya ba su wahala azabtar da su kamar wani da ake ce ma yunfa sun ci azaba sosai a kan shi a ƙarshe suka samu nasara to yadda suka yi ta gugurmaya a kan jihadin nan kuma a zub da littattafan suka ga cewa su suka yi sai ka rasa a yaushe suka yi shi kuma abdullahi na gondi yana ɗauke da kullum izib ishirin yake na ƙur'ani bayya sabka a kan wannan kullum izib ishirin kwana uku sabka kuma azumi yau in yayi gobe ya aje yau in yayi gobe ya aje sallah kuma kullum rabin dare ne kullum rabin dare ne wannan wazifa ce wadda ba a saba ta kuma ka ga mutum a ce shi yayi wannan rubuce-rubucen to kaga shine ai albarka cikin rayuwa kama an ƙara wani mai shekara dubu ma zaka ga bai yi ba abin da suka yi da su da makamantan su mu duba al-Imam Suwidi mu'allafat babu inda bai sa kafar shi ba komi ya san komi hatta da ilimin mukan duniya in ka je ilimin tarihi Suwidi yana nan in ka je ilimin ɗabi'a yana nan in ka je ilimin mathematics yana nan in ka je ilimin kuma wallafar da wallafar da ahalu takhasus in ba su isa su wadatu ba da wannan littafin duk inda yake da ya sa kafa shi ilimin na duniya da na lahira ya yi wallafa kuma wallafar da ta kai matsayin da duk wanda ya su karanci wannan fannin dole he sun amfani sun fa'idanci da wannan littafin nan cikin sakwata ne cikin nigeria ne duka ai da sarakin na can ne da wasu kaɗan namu na nan suka yi ta gugurmaye su gazali yake cewa fa in kila nan gurin ana cewa yukhalu min nuzulil makaruhu ta'wiluhu fassara cewa babu abin da ke mai da kadara nan fassara bi ake mun san cewa kadara ai Allah ba a maida ta in ana nihin cewa a yuradu bil qadr ma yuhafazu man yukhafu al adu min nuzulil makaruh abinda bawa yake tsoro na wani abin ki ya sabko mishi ya kiyaye shi to wannan in aka yi mishi muwafaka ta addu'a sai addu'a ta tunkuɗe shi ya kasance kamar ya mai da ƙadara ne alhali ku abin dama bai zo ba ne Allah ne bai ma turo shi ba albarkacin wannan addu'a da yake yi Allah yake aiko abin na biyu kuma ko mu ce maidawa ta haƙiƙa ce kawai matuƙar mutum yana addu'a sai Allah ya kawo musiba da jarrabawar da ta zo sai ta zo cikin sauƙi ta zo har ta zo ta wuce kamar ma bai san an yi ta ba wannan shine maidawa ta yadda ba a abun nan ba amma kadara in ta zo Allah madaukin sarki bayya abun nan in ta bai maida ta hasilin wannan abun turi bishti ya kawo wannan bayanai ga baki daya gazali yake cewa idan aka ce meye fa'idar addu'a bayan kuma mun san cewa kaddara ba a maida ta wannan dole mutum ya wannan tambaya ko kuma wani zai yi wannan tambaya an umarce mu cewa mu yi ta addu'a cewa Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza in na sa shi gaba alhali ku Allah ya rubuta kadara tun kan a halicce ka da shekara dubu hamsin to gazali ya ce aka yi tambayi me fa'ida addu'a me amfaninta mun san ku ba sauya ce kadara za ta yi ba to yace fa alam ka sani anna min jumlatil qada raddul bala'i bi du'a ka sani cewa yana cikin qadarak mai da bala'i da addu'a dan saboda addu'a ita ce sababi wajen mai da bala'i da samun rahama kamar yadda shibka sababi ce ta hutawa tsiro daga ƙasa kamar yadda ka sa riga ta maganin yaƙi sababi ce ta an harbo kibiya ba ta same ka ba kamar yadda in kana jin ishirwa ka sha ruwa sababi ne na yabar da ishirwa kana jin yunwa ka ci abinci ba ka ci ba a kawai abin da Allah ya kadarta in Allah ya sa yunwa ta huta haka ta huta in ruwan ne ka ci in Allah ya kadarta ishirwa ta huta ta huta haka nan kenan dole ne riko da sababi addu'a ita ma riko ne da sababi bai da cin alaka da cewa bai da cin karo da cewa me yasa zaka yi addu'a bayan Allah ya kadarta komi hadisi na gomiya tara da ɗaya muna kusa da babi wai biyu ne ya yi saura ya ce haddasa na hisham bin ammar haddasa na adha'u bin muslim al-khaffaf haddasa na al'amash an mujahid an suraƙat bin jusham ƙala yake cewa ƙulci ya rasulallah na ce ya ma'aikin allah al'amulu fi ma jaffa bihil ƙalamu shin aikin da muke gami da abin da alƙalami ya bushe ne wajarat bihil makadiru kaddara duk ta wuce an fi amurin mustaqbalin ko kuma cikin wani abin lamari na nan gaba ma'ana abubuwan da muke yi da neman arziki da neman addu'a da neman ayyukan alkhairi don mu samu aljanna abu ne wanda Allah ya riga ya rubuta shi a kadara ko kuma sai in mun yi ne a nan gaba Allah zai tabbatar in sai annabi ya ci kenan kamar yana nunin cewa in har abin da ya riga an rubuta a kadara ne me amfanin neman mu sai annabi ce bal fi ma jaffa bihil qalam bari dai abinda alqalami ya bushe ne wajarat bihil maqadir qaddara duk ta wuce ta gudana akai yace wa kullum muyassar lima khuliqa lahu dukkan kowanne kowanne ana nan tanwinul iwad ne da inda kaga wa kullum ko wa kullan ko wa kullin to kawai tanwinul iwad ne yana buƙatar takadirin abinda ake za a kaddara wa kullu wahidun minna muyassar lima khuliqa lahu kowa daga cikin mu an sauƙaƙe mishi abinda aka halicce shi ya fassara shi cikin wani hadisi yace fa ahlul jannati yan aljanna an sauƙaƙe musu aikin yan aljanna yan wuta su ma an sauƙaƙe musu aiki na shiga wuta wa kullu abudin a nan kawai cewa wa kullum wa yasarru lima fulika lahu yawwa kenan kowane bawa yana aikatawa ne abinda aka abun gakin mushi kenan an kawo takadirin ma an a wannan ne babu bukatar takadiri abin da yake nihi aiki yana cikin jimillar abin da aka kadarta aka rubuta an kare da abin alkalami ya bushe ko kuma abin da zai zo nan gaba ne abin da mai aiki zai aikata kadara ba ta gabata ba ya ce wannan yana nihin fardu masu ta ƙabilu wala ya tajo ila an yi kuno ta haƙiƙun fale ta ammar bai buƙatar bayani hadisi na gomiya tara da biya al'imam ke ce haddasa na muhammadu bin musaffa alhimasi haddasa na baƙiyar bin walid an al'auza'i عن ابن جريج عن ابن زبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa inna majusa hazihi al-umma al-kazzabuna bi aqdarillah yace majusawan wannan al'umma masu ƙaryata kadara Allah in mardu fala ta'uduhum in sun yi rishin lahiya ka ku gaishe su wa in matu fala tashadu ka in sun mutu ka ku halarci jana'izarsu wa illa qitumuhum in kun gamu da su fala tusallimu alaihim kada ku yi musu sallama nan hadisi ne wanda yake hasan al-imam al-albani ma ya hassana shi banda jumlatul tasirin banda abin da ya shahi sallama busairi yake cewa shi yayi nuni akan cewa hadisin akwai rauni cikin shi saboda akwai baqiyat ibn al-walid mudallis ne kuma yayi an ana dai bai ibn maja ba shi kadai ya inganta ba shi kadai ya abun ga shi ba ya hudo shi ya zo da wannan matanin abu dauda ya hudo shi ta hanyar umar bin khattab kuma ya kyale akan shi duk abin da ya kyale akan shi salihi ne hadisi ne salihi a nan abin da yake nihi cewa majusawa don saboda majusawa su suke tabbatar abin da sa annabi ya kwatanta kadariya da majusawa malam yake cewa don saboda su suke tabbatar majusawa suke tabbatar da Allah biyu suna cewa Allah yazdan Allahn alkhairi hurman kuma Allahn sharri kadariya kuma sun tabbatar da ikhtiyari ga bawa kowane bawa ya sulbuna an rabbihim suna warce abin nan kadara daga ubangiji suna cewa mai aika mahalicin sharri shine Allah mahalicin sharri ba Allah bane dan saboda sharri bai dace ga Allah ba malamin mu'tazila su kuma suka yi hali suka yi suka ce su suna tabbatar da Allah guda biyu suna tabbatar da aliha masu yawa alloli masu yawa sun mahi majusawa su mu'tazila dan su sun tabbatar da aliha masu yawa ba Allah birak ba nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada ni kuskure Allah mana gafara wassalamu alaikum warahmatullahi